الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وغيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markar ahalin suna wani jama'a wanda ke warkar kada a birnin jama'aran jamhuriyar Nijar. Yau muna ladi tara ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da tara ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a karatunmu na jiya muna cikin suratul nazi'at mun tsaya aya ta sha tara ta maganin kisa ce ta na musa kuma abin zai ke kuma harkar kisar cikin aya ta sha biyar kahin nan akwai tambayoyi na shigo daidai na shigo na tare ne ita ya zo da matsala daga unguwarsu sun samu kone da yin nasiha ya ce mutu wani kira a tsawon shi ba kira a bace to wata kira a ce ya za a ce mani mutu a za a ce ba kira a bace kuma ke kayin ta kuma sun yace wani shi zama kira a ce ya kama misalin gairin magarudu a jama'a da rabi ɗan uwa sun sha bayanin wannan maganar makarar dubu wata alaƙa da maganar kira maganar zar ko wadda har ƙalubulin tsirawai ba maganar zar zar tekun wannan ba wanda suna yi wani malaman ba suna wani bane ba suna karkira a shekul da gargajiya ba wani mace su gargajiya shekura haka an gada ba za a koya ba ba za a gyara ba amma kira a wani kira ce zar zar ne kura ka sauran kira malaman su kira wani ba gane zar ɗin gaira magazuyi ba ta magazuyi ba ta wada radina ba wasu wannan su ne suke wada radina gaira magazuyi amma ba haka bai a wasu amma wasu kira a ce tabbatanta na za a duniya amma wannan tabu kuna al'adar shi ta haka dole mu san karatun qur'ani yadda yake ɗan wani na shaɗa ko misali yau an kaje da farki mu gaba ɗaya da bare bare da hausawa da gafarmawa da waye da waye da waye duka hausar mutum da suka babu maganin mai zai ko mai zai ko da f babu ba mu da zai ba mu da f hausar amma in ba ba iya turanci wajen zai zai da ci an bar wani da zai da ci wajen f ɗan zai da magana yanzu haka maganar cewa ƙur'ani a yi zaga dama a dole a yi a gona ƙur'anin arabi yanzu mubin lisanin arabi mubin a gaci harshen larabci nan gari wannan kuma jiya da cikin shi sai larabci ma ba harshen mai dazi ke larabci kurin ka je ka koyi gadi malamin ku amin da siya je koya na ta baku misali baiwa ta karanta wajen buwar ka ce buwar kuwa san ta mai sun buwar ta buwar ta gani buwar ta ka sun zo daya da fon na fon da fon na fon to lai wani san ma'anar daban ce wani tayin kawai tayin ma duk ɗaya ne wallahi da wajen fon ka ce fon wajen buwar ka ce buwar kusa ba ne bane ko shi ne Qur'ani da ce wala ralina gara magarubi wala ba ka wala ta'ala na ga wannan kullum a cikin siyar da shigoya dole ya kuwa an kuwa kai ta yi abin da wani wajen malamin kira'a wajen malamin addini duk wanda ya iya kira'a cikin ka ba shi da hamzar bin liman zai mu gurbar da wani ba ka wani hamzar bin shi ne dai ba inda ka fi iya ba da amma ka iya kare da bin liman gurbar da wani ba ce babu shi sallah ne in ba fasiya amma da ya bako yoyi ki rubuta ya ta hana ku gura amma kai ba wa ba ba ba da wani shugaba shi wace ba sun haka suke gura kan al'ada ce su ba ba eh ba su kira wa shi wala rabina ko magana da gurbi to haka ake yi da kuma ba koya bane ba kai ran magana da da wannan dawaki haka ne Allah shi da mu sai magana ta karatun qur'ani a makarantai shi ya halitta misali wajen annabi ya misali ya wa'azi a kwantai aya ta zo kan aya abinda babu shi a shari'a a karanta ruwan lawa kawa guda sha daya da fa jisi ma wanda yake a cikin mawdu'i me mawdu'i sai za ka ke kira da ƙarya ko abin cewa wanda wanda ya mafarkai ta kada kuma goma sha daya ta ba shi lada adadin mafarkan adadin kuma da duk gobe ne ne suna da mawdu'i me kuma da tushe kwata kwata kuma cewa karanta qur'ani ga mafarkai kamar da yake cikin tafsir ibn kasir da imam shafi cewa maganar karanta ma wani ƙwari ya ce bai daga cikin aikin da masarar salama bai daga cikin aikin da kafai inda cewa da kai da karar da kuma wani ne inda haka kai da sun gari da maka bata tafsirin tuta na jan kashin wani da kun sa da masa wani sa'ayi so ce ba ko shi ya fara tafsirin ce bai da cikin maka bata kar ka da alamansai ko ta aya ko sura ta ƙwarari ko da waraka ko ya suka alamansai bai da cikin maka bata ba wata malikiya ce maliki ma bai ba maliki ba tola kun ya kanta ta san ko ta ko ta baraka wallahi a maliki ba ce wa maliki ko salat ba ba ta tafi a maliki ta ga mun cewa ya tabaraka ya san ko ta wallahi ba maliki ba kurin yayi ne kuma mafi yawa faranci ne kan ba Allah talaka ya san ko tabaraka ba sai sai mutum tabaraka ya san wani wani mai mai mako ko ba mai mako ko shi mai mako an san yin tabada sai yi an san talaka ya san ko tabaraka sai kun an ba ji fada ayi tabaraka dinga makudi wallahi makudi ne ba ba dini ba ke kuma da jihana ba ya wata malikiya da haka kenan karanta qur'ani na alquran amma ba ta wani hadin kubur kuran addu'a ne da mu kuma wannan Allah ta tabbata da kalmar ta bakin ta ta da kuma ba ku da Qur'ani kun ga cikin malaki Allah ba malaki Allah amma cikin wani ya zama ci ana kan aya ko da ke da da ya karanta ayoyi a cikin wani ya kurke ne sai masala ba kuma Allah jima kanta balle ta kalma da sunna masalar wa kabari tozu ko a shayi daga ana rigima ko tuba tana sunna ya ya ya ya ya ba tozu asalin magana la ta rufe ɓata kamar wasu kamar za ta waita wannan ruwaya asali kusan fa'ari sai a tara ƙasa ta tsari na ta kabari ƙasar kayan guda wajen babban kabari ana mai bauta ta wani wasu irin wani annabi ya umarni duk kan kace a jirin kabari wanda ya tudu ka shafe shi wannan bai tore magana ta tozo a bai kamar tozo tozo haka wanda bane a matsayin karin kabarin musul fadi ruwa cikin bukari a cikin tamba a cikin tamba cikin bukari kabarin magana musamman ba annabi haka aka bi wannan abun zo gwan ba da shi bane ba kamar sun sa ture ta shari'a abin ba haka bane ba dan ne kuma wurin halici ne sunna ce a waka bari tolan wannan ba lahi ba bid'a bace ba wata na bin shahiwa wannan ba shahiwa waka bari libur ba a haka bane ma'ana ba wanda kabari ne manya ce a dinka a tushe a tushe wannan girma mana kana a dade da shi ne wanda ta kan da nan albani ya kawo mas'ala cewa kuma abin da aka hana ka a tara ma kabari kasa da yawa saboda shi amma magana a yi tozon wannan wala ya zo a sunna ba bida ba Allah kan biyu sai sai da rubuta mu yawa maganar matace wai a goma karshe sai ta sha magani don kasta jini ta samu ta hajji tanwa akwai mata masu shan magani don shiga ramadan gaba ɗaya shi shari'a ba ta ɗora miki ba shan magani don ki azumi ko don ta ina jini wannan wata matsala ce daban iya kuma ta alaƙa ma da maza iya mata akwai matsala to a yi mata shari'a shari'ance in mai kika sha in mai kika sa in dai jini bai zo ba kika yi azumi kika sallar sallar da azumi shi ne kuma amma ba ɗora miki ba kuma ba ciki ba amma in har aka yi to magana bangaren sallah ta yi azumi ya yi azumi ya sallah ta yi tun da wani dalilin shirin ne babu shi ya ka ta yi kuma ba a ce bauki ba da ba sai magana kaho ya ba ta azumi kuma masu ala kaho a tajisir masu akwai ruwaya a fitar hajjimul mahajjim a ta bukari ta ruwaya don wani kuma kawai da yawan kanwa masu karanta addini a kan wani nakar da zai yi kada mu hankali ita kun ga ruwa a buhari an ci hadisi a libya ce dole ko bayan wani fatawa a hobe ba ta azumi ya kawo ta to a wani nan ya ce to bude ba jika iya danna iya danna iya danna iya danna ta wata wata wata kisa kaga wannan da haka janar ruwa da wannan ko a wani a wurin nashi kenan asali a wata ya ya ce ka bude ya ba azumi har mai kawo a cikin ma na gaba da wani kira ma ya yi ka bude azumi ta kenan hudda wani ka bude da ke ba ta azumi illa ana gudun bagagata masu yawa ba a yi wajen ana gudun mutum da jini da samu ƙarafar amma azumi kai na rage lau a kan ita misali ba da jini da azumi ko ɗaukar jini ɗaukar jini ne ba da azumi ina ɗaukar jini akwai ɗaukar jini ta da zana a yi bincike akwai ɗaukar jini a bamar lafiya wani daga dama da wuya likita likitan kirki da bai ɗaukar jini mai azumi ba wani yanzu a biyo ba a ɗaukar jini na ƙa'ida da ta likita a kira azumi a ba wani wannan ba a yi to amma wannan jini a wani jarabawa za a ɗauka ba da yi ba shi ma cikin ruwan ɗauka da zai fuɓar azumi da kan kai da ya zama a takaice a takaice ƙaho baya ba ta azumi salamu ta gaba هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس هوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى ناتي إذن وانا كلمة a filin ƙur'ani haka cikin ƙayar larabci ana irin wannan abin don a sa ma tashayu a sa ma san abin ka ba da hankalinka an tabbatar abin wannan baka sani ko baka je baka na kai wani ne kaga abin da aka aure kaza na kai ba gani ba ne ya ji hankalin ka baka na labari ya wannan labari ne na annabi Allah Musa alaihi salam daya daga cikin manya-manyan manzanni ul alamin rasul wanda kuma shi ne shugaba cikin addini na cikin isra'ilawa wannan banu isra'il shi ne shugaba cikin ganin shi da ya zo da saura da sauransu to wani abu ne wa kana ganin muna maganar manzanci a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da cikas da sa abu jari to wayannan ana wani kahunci ƙananan ruwa ne kama ana maganar sarki mai hukai wanka da maganar mai unguwa sai mu share ko ba dole ne kamar ba ta dole kima wata wani daula ko kaza kuma da kima ce take gurin da inda rusu sai dai da rusu to ga wanda da kima da wanda da awon biya gaba da annabi Musa alaihi salam ai ba manzo Allah da mun mu samu labari ga yanda aka yi gogurmai a tsakanin annabi Musa da Fir'auna gaba daya muna jin gogurmai mun kare jin ta maka ko to ga wata babba sai Allah cewa hal ataka hadithu Musa shin labarin Musa ya zo maka to idan ka ji muka ba da kuma kai yadda aka yi da musa alisalam da fir'aun Allah ke ba baka labarin cewa idna dahu rabbuhum bil wadi al muqaddas tuwa wani labarin yau kana lokacin da ubangijin musa kiraye shi a wani kwari mai suna tuwa dan wa bin sananne annabi musa alisalam ya yi gudun hijira daga masar gana a ne tashi akan kisa da ya tsere ya shiga madayin yankin palestine ya je da kisa kai sananna ya je ya kwadago na aure a shekara takwas ya nemi ƙari ko an ƙara kai ta goma da wani ya bukata ne amma da takwas sai ƙa'ida za a bashi mace har ma laboranci shekara takwas ya bashi mace takwas ya hidima aka bashi mace kurum amma tsawon ya nemi an ƙara bi mace amma sai musa ya ci da bi shekara goma ya kwadago to musa alaihi salam ya ƙare kwadago na hidima da yawa da dattijo wanda ya shahara na wasu ayyukan duk da ruwar da kuma alakanta haka shahara ne kuma wani waye tsohon na gari tsohon na gari tsohon kirki da kuma kirki ba wanda dattijo ya ba musa ya ya cika alƙawari yanzu musa alayhi salam ya ɗauko iyalan shi zai koma gida a nan ne cikin wani kungumin daji kuma an ce matsalai ga sanyi ga duhun dare kuma ya ɓace shi ne abin yau kan ta shi ne cikin Allah ta cewa هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي أدخل بخبر أو أجل النار هدى yace kasu da ba'ajin da nan guda yace Musa ka ba ta labarin Musa alaihi salam a wannan daji lokacin da ya hango wuta iya cikin daji ga wuta ga dare ga sanya fice ruwa kullum yadda ka cikin daga cikin izra a yanzu ya bace fakar da alim su ta yace mata ta shi in kusu da zai ku ku zai za a mutum na tsin kayi wuta iya in samu wani labari in kama makamashi ku ji wuta ko kuwa in samu labarin hanya ko a ji kalan na rubuta yanzu kai musa ta wajen wuta wannan ya san ne ya shi wanda ke wuta ya tambaya malami na hanya kuma ko a kwami ne ya samu makamashi ya zo ji dan gumi na da dan gumi na wuta cikin sani ga duhun dare kuma فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فقل أنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى هذه yanzu kuma yi kira in ni ana muku musa ni ne ubangijinka mai kira gaba dai allah ne in ni ana rabu cikin wani hali ni ne ubangijinka fakala a nailin na alaka yanzu musa mai umarni da kalmuka kudin ta kalmuka domin nisa innaka bilwani da muqaddas tuwa kana wani kwari mai tsarki mai suna to zika nan an ba musa da cewa musa ya kai laji ba da kuma magana musa ya nuna hanya za a ga mishi mai magana da kai Allah ya nuna ubangijin ka kuma kana wani kwari mai tsarki mai suna tuwa kuma aka gaya mai wa an tsarto fastami lima inni ana rabbuka Allah ce ni ne ini ana fatin ni ne ubangijinka kuma Allah ce ba ka tu ni na zabe yau ke na ga mishi Allah ce na zabe fastami ilma yuha ka shurara yanzu abin da aka wahayi ka shurara wahayi kullum yanzu ka zama ɗan zaɓaɓɓen Allah Allah zaɓe ka kuma ka shuwaye abin da za a maka wani kusan mawa Allah ce gaba ayi Allah ce innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqim salata li dhikri innani anallah tabbata ce tabbata ni ne Allah la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni fa'budu ni kada zaka bauta a cikin aiki kullum magana kullum duk anaba aiki na ibada baka masala bayan ya ce inni anallah ni kadai ne ubangijinka kuma ni da ka bauta ba ita wa kin salata in ka kuma da zikiri ka tsaye da sallah dan an bauta na ko game da an bauta na kinan da ba mu san umarni yin sallah kai ne yanzu Musa an wani labarin cewa ka tsaye da sallah dan an bauta na kuma inna sa'ata atiyatu akadu fi Allah da Musa zamanin kiyama tabbas fa zawaje akadu fiya na ce Allah subhanahu wata'ala yadda ya koye sanin tashin kiyama aka ce inda Allah zai koye baka shi wani abu da ya koye baka shi sai wani kiyama ya kai gare koye duk ta kiyama Allah kadai ya san shi ya zo ya ka koyewa dan haka fala yusaddanna anha man la yu'minu wa ba hawa wa takarda kakka yarda wani mara imani kange kada da maganar imanin kiyama tabbas tabbatar ta ce za ta zo in zama musa labarin umarnin tana da kaza kaza labarin kiyama da Allah kan kudu Allah zai magana da musa a wannan dajin ya ce umar ta kabi mai kan musa umar ta kabi mai na kan musa musa mai a nan da musa mai a nan da ƙarfi a sa atawakau alaiha wa ahushi biya ala gani wani ya fiye ma'arin ofara yanzu musa mai hannunka musa ce sandata ce Allah ina ɗan kaɗowa dabbobi na abin cancanwa abubuwa na na kiwo kuma ina da wasu bukatu da wani sandata ba ina sandata ce nan musa ta kawai sanda ce ne abin irin da yau da kuma abin musa da yanzu daga na aka fara Allah ce Allah ce Allah ce alƙiya ya musa alƙiya musa sakata sakata kun san Allah musa yanzu biyu ذكر انا وموسى ابن اجل كل ذي شراوي شراوي يسال لك القيها يا موسى فكتا فالقى موسى يقول له كيف كده تقول فاذا هي حيث تسعى كده سدا تيرد كل تقوم تجيا كل تسعى كما دوغوا كما كدا نعم kullu ya tabbata su ba da mudir ta zama ce tana da girma kuma ga yanda take kadawa da gaugawa فدول أفضل نعم التي مش خذها ولا تخاف موسى كامتا فلا كان أولا كامتا كامتين كامتا كامتين ولا تخاف قلت ولا تخاف نعم التي كما هننسى فاشكم هذا كبجيب تقل بيتان جيس آية أخرى لنوك من أبن كبرى يزو موسى وانا منين يكفر الله musa alisalam allah zai mai shiri ne a mai training a shirya shi za shi gugur maya da tsabutu fir'auna fir'auna an abu da mai aya abinda ya kare shi dole tsoronsa to za a aika musa da macijiyar sanda za ta kuma macijiyar ba ta ba fir'auna tsoro to ne hikimar allah musa tafiya ɗan adam ne kamar kowa ka aije musa da macijiyar musa da fir'auna na shi ne hikima da aka ba musa aka kuma aka mishi jarrabawa a cikin dajin aka cikin macijiyar a can ba ta aka ce ma musa har ba musa ba shaka da gudu wani mai musa musa gudu yayi ko ce ko allah ce wani mai ko wani bai a cikin dajin gudu ne musa shaka da gudu da gabci shi aka ce musa dawo halakasa sannan da sun da wula za a mai nota za a mai nota kamar daga sanarsa amma kamar da kun gani yanzu an ba musa umarni yanzu ke musa an mai jaraba ya kashe wani mutumiya sandar kafa mutumiya kuma ya kama ta ya rike hannun shi wato mai zaka lajin haka ta hujjar mai zaka lajin wato mai zaka lajin haka ta hujjar mai zaka su ka sa hannun ka tun a ƙarƙashin haka ta ƙarƙashin hamata ta cikin riga za ka duk da kuma aya za ka hannunka ya haske aka aya da kura na an ba musa aya biyu da sanda ta koma macijiya ya sa hannu a wuyan riga ko a hamata ya hudu iya haske aka ce wannan dan a gwada maka ayoyi ne masu girma wanda za ka suke fara'auna su kalubalance shi yanzu bayan musa ya an wa musa jarrabawa akan wannan sanda ya samu aya zai tunkari fara'auna ko Allah ta izhar ila fir'aun innahu kana fir'aun yanzu Musa ka tafi zuwa ga fir'auna yanzu kenan aiken Allah ya zo ga Musa Allah da Musa da ne dan aike shi zuwa ga fir'auna to kun san Musa gudu ne da Musa a zaman dan gudu injira kun mai laifi kuma yanzu ku san labarin da fir'auna mulki ne fir'auna kuma a ce je je kira shi sakin da tirar tirar da sadan wal sili amal قالوا قلت من لساني فقهوا فقهوا قولي واجعلي وزير من أخلي من أهلي هارون أخي إذا مو زكاة إيه أبوي من هارون فقهوا قال الله أنت جكا إيش الله إنا ربك الله كانوا سكي نمر وانا إيه الله تلا الله كياري من كرجينا أي كنا بقرمي با ويسمي أمري قالوا قلت من لساني الله ina da kulli iya da an ce da bada-bada ko na da tafi ina a wani muke ina shi wa ina bace ba an ce gura-gura da banci ba ina abin kyau gura-gura da ina da ma ina ka ta wadda da shi kuma an ce kamar gura-gura ce shi da suka ce da ce allah ka warware mun harshe na ke yi kawai ya fi kawai kawai dai su gane magana ta ta ga in je ni aike kun ba gane magana ta shi da kai ɗaya ce allah wajen allah wajen haruna ma'ana allah ka sanya ɗan uwa na haruna ka sanya shi wace ku zai amari ka sa shi mai tarayya cikin yakin da kuma da Allah shi ta duk duniya babu wani wanda dan uwan shi ya mai amfani irin amfanin Musa da Fir'aun da kuma abin da ya nafta shi ya roƙa ma dan uwan shi annabta manzanci yace Allah ko Harun da uwana ka sanya mai Allah shi ba ta abin da Allah kai ko Harun da ni dan mu haɗa gwiwa mai aikin da Allah kuma daga cikin kisan Musa alaihi salam tana karantar da kayan da gogar manya da ɗagu duk girman ɗagu inda ka alarin da su ka zalibi shi inda ka addini Allah ne ka tsoron wani inda ka zaɓa Allah ne ka ka tsoron kowa a duniya da ba ka wuce ɗagu kuma Musa mai laifi ne kuma amma ce ya je kira shi kuma haka kin yayi amma ya roki Allah Allah ba shi dama Allah ya warware mai kirshi shi ya ba shi dama ya warware mai halshe shi ya zama ana ganewa kuma ya taimaka mai ɗan uwan shi Harun dan ya kama wajen fasaha ta magana suka bi Allah bashi Allah ta amma karje ku bi dawata kuma an ta ta kuma ta karshe dai aka ba Musa umarni zuwa ga Fir'auna to wannan Fir'auna shine ake ba da labari Musa anan Allah ya ce izna dawo rabbu bil wadi lokacin da ubangiji shi kiraye shi bil wadi muqaddas ko a wannan kwari mai tsarki nan wa masalar fakhala alai ku da ta kalmar wani shi ne wasu kaci a kiran musa ma ta kama a ce wanda ka ga wani da ke ne wannan ta kalma musa mu gana ne a wajen ba ba a hujja da shi ban kabala na in ta a wata kuma har anan sallallahu alaihi wasallam ayyaka anan sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saba ma yahudawa halin da yahudu sallallahu alaihi wasallam ku yi sallah cikin takalmi ku saba ma yahudawa daga nan sallallahu alaihi wasallam da gaba ne ya sallah ba ku ya sallah cikin takalmi kuna babu za ku sace kan iyayi masu dewa kuma ta san abu gudawa a rubuta cikin gari don su a yahudanci ne ba a sallah ta gari ba a musulunci ba amma yau jihar musulunci ya kai wasu sallah suka sallah ta gari kuma kauci ne a jima da fiye ce yahudawa ne ka gani ka gani yanki shi ko yahudanci wani ce ba a yi shi yahudanci ka ce ba a sallah ta gari shi ne yahudanci an annabi sun sallah salama ruwa cikin sun da sa'i suna abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan shahararra ba wata magana wani cika ta addini ya santa a wannan mai bulugo na mutum kusa iya kawo da ya kawo magana wani hadisin sallah takalmi ya ke cewa kun ga jama'a sallah a takalmi sunna ce abin annabi ya umarni amma yau jahiltar mutane da addini sun kai kusan su kawo su sallah takalmi ya aiki ma da jahilci amma na fara sallah takalmi a sallah da iya yi kuma ya yi aiki wata ranka yi don ta kaɗan saba gudawa annabi ya yi kowane ya yi takalmi ya ba takalmi mun kanta ruwa don sallar sallar akan iya sallar safe gaba da cikin sau masallaci sai safe su garin salama ya huta da mishi su ma su huta ba sallar iya sallar ya kalla abin da ke bayan shi ba an kare sallar sai ke ce musu ba mara kuma lafi ɗaya na aliku nisa ku da mutu nisa ku da mutu misal ku ta kai ya muke kare misal ku ta kai wannan sallah sai ga rasulullah mun ga kai nan mun tuna kuma sai mun tuna mu kenan sun yi amma kenan asalin nan ya tsaka da kai kenan kowa ta kai shi kan mai ana magana kenan kowa annabi da sabu kowa ta cikin da rubutu da su kowa ta kai shi kun da wace za ka tambaya misal ku da kace dan mun ga ka hudda yace to ni dalilin mala'ika jibril da yau ban labarin a cikin takarmun nawa akwai ne ko almuhimmu ne karka wata ayar wannan yahudanci ma da dalili ne yahudawa su ne ba sa sallah da kalmi mu sallah da kalmi halaka ce idan mutum ya ne ko matsala a yanzu balle maraya an sa tafi an sa hada injin shahiwa injin gogewa ka kaga rufe rigima da masu kusurar masallaci shine rigima amma inda a ce wannan ne a waje ne kai su waje bai waje bai kare mana an zo an gyara an wai shi amma da ka zaka aure a waje bisa za ka yi za ka faɗa mutum ta sai hujja a waje sai ka yi ne da ba kuka ana a madina muna sallah ne da wani shi na gare da wani algeria wani haka matashi ne haka alama da iya da gemu ya dama addini algeria ne muna muna yanzu shi iya da gemu wani shi na gare wani shi da gemu aka sallah kuma wani wani algeria ne takalmin shi kawai ciki kun ta Allahu akbar ko wani shi na gare kan naka sai me haka kai rike da shi shi na kai rin gure shi wanda wanda wanda ne tafi da tafi da tafi da shi sai ne rike da shi dan masa faka shi ya sa mun kin sai daga ne da yake jin da shi eh ba sallama sallah sai shi algerin to matsalai shi sai na gane iya jin faransi amma bai da larabci kuma algerin bai jin faransi da larabci sai na gani da shi da kansa shi abin da yake cewa shi ne da jirgin yake cewa yace inda shi musallacin da shi shi tara da mahaifi yake yin magana ko ba ta ta amma ne wani ne wannan kan sallah kai kan sallah kai ta kai kan sallah ne ba sai ya yawan tangare ne ko in ta ci fara fara aka magana ko ka tare da ta to shi a wajen sallah ne aka kai ana ga amma shi da jirgin ne da kida sa addini ta saboda ba ne ba kamar ya ga shan ko laifi ne a takardar sallah ta kalima ne idan mutum ya yi ko a saka gawa ko a saka guda biyar karka mai magana sunna ne ko ba wani magana kan shi so nan su da musa allah ce allah kira musa a wannan kwari mai suna zuwa allah ba shi umarni ya sa haɗu da fir'aun innahu baga ka tayi zuwa kai fir'auna fir'aun ya ci ciki فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحجر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
نعم اذهب إلى فرعون إنه بابا فتهدها كفرعون فرعون يا شيشيكي فقل هل لك إلى أن تزكى ka yi hankalin fir'auna shi fir'auna kana son ka tsarkaka mana ka zo in shirye da kai wa ahdiya ka ila rabbika fatakaka in shirye da kai zuwa ga ubangijinka daga shi kirma Allah ba ubangiji bane ba in shirye da zuwa ga ubangijinka fataka ta kuma ka ji tsoron Allah ubangijinka to Musa da yaje fir'auna ya nemi dalili kamar sunna ta annabawa suka zo da aya ya bar cewa sa'in sa'o ne daga Allah subhanahu wa ta'ala fa arahu al-ayatul kubra Allah gwadawa Musa bada Fir'auna aya mai girma can muka rika da rubutun tsaha ya gwada sanda da hannu an cikin sanda Fir'auna ya zuba da gudu ya wata an wata farka wata gaba daya wanda jan ta zahi dogo ga hannu duwan abu da wata hili ne ya kawo kana yadda Musa da da Fir'auna ya wada to yanzu dai wannan aya an gwada min ayar amma fakaddaba wa'asa ya kayyata da wannan aya ya mata tsayi wa'asa ya saba ma umarni da Allah ya ba Musa alaihi salam na Fir'auna ka shirya kuma ka saki banu Isra'il a kuma sun ta taurko wannan abin duka Fir'auna ya kai ga Musa kuma ya saba wa Allah kuma ya kai doka kina فكذب وعصى ثم عدبر يسعى يبا da baya kene ya ba gaskiya baya da ya shiga aiki nan gaugawa ya shiga aiki mu a fada da gaskiya fa hashara fanada fir'aun ya yi ya yi shema ba su tashi ko ba su duk da hashirin ka aika har sun wa an shawara ya aika duk wani durumin shi da ke iko ya aika yan kigiya ya turu kudin saharar aliyu duk wani gwani na tsari a jiya kwararre sun kusa tsari ne kawo har ka ce mishi tsari ne matsayi ne amma da kada daula ji da kake iko a tura a cikin duk wani gwani tsari a cikin a gamu a ranar yau zina ko a kai ce to wani abin fir'auna ya nemi kawo mata ya tattaro wanda kuma tabbas alaƙa fi hashar fanada ya yi kira ya tattara mutane ya yi kira nan an ce can ya yi magana cewa ma alim kulatu min ilahin ghairi Allah ba labarin fir'auna ya ce da cewa shi bai san ba a kowane Allah da kuma bayan shi bai san ba a kowane Allah da bayan shi to nan yanzu dalilai an ga auje ma wake wani bakin kanu a ko a wani to kin zai wani da bar Allah ko to ma ko Allah fa qala ana rabbukum la zan ba ko wani yanzu yace ni ne ubangijin kuma ni kololuwa yanzu ne babba amma ko wani ubangijin shi ne kololuwa gaba da ana rabbukum la Allah ce fa hazahu Allah wa kala al-akhirati wal ula Allah ce Allah ya kama shi azaba ta farko da ta ƙarshe hukuma ta ɗayan farko da yi cewa ma'alin da lafi min ilahin gairu wannan kuma turkun ta ware bai san ba akwai wani allah da babban da shi ta biyu ana rabu kuma a'ala wannan abu yadda allah ya mai kamu kamu na azaba na anan allah ya mu baki da aka ci qur'ani kamar kisan musa ne faɗa wannan babu yawan yanzu ne da aka ce maka ne an gama da fir'auna Allah ya halakar da shi dalilin kalma ta farko ta ƙarshe alati inna fi zalika da ribar da liman yasha akan lamarin fir'auna da Musa da Harun kwarai akwai abin lura ga masu wa'astu wasu wa'astu Allah zai iya barin bawa yayi abin da ya ga dama amma ba da mace wa Allah ya yi shi zai bar bawa yayi masha Allah su wannan haka Allah ke talala don gaban shi Allah yake talala amma ba mancewa ne ya yi lokaci ya sa abin da shirya kare da ana buga duk da hannun musa na ƙara ke yi kayan yau musa yake ya kama iya da musa ne ya sa iya maza aka an musa musa ya girma duk abin da aka yi gurma ne yanzu musa bayan musa ya girma ya da'awa kuma ya sake wannan aikin da ya ce zai yi da kashe iyansu maza kuma yace ba ni wanda fara bai da adawa ya ta bi kashi da kambile mai ba da ɗaurin doka mai doka shi ne doka kan shi shi ke doka abin da ya ga dama kuma ya yi da haka irin wannan mulkin fir'auna Allah subhanahu wataala kuma cewa aya a cikin kisar misali fir'auna idan Allah ya ce kaza zai yi kaza wallahi duk mutum ya kare mulki shi ya kare bala'in shi wallahi abu ne yawa kanu a kisa musa ka kare ka tashi ka dalas ka je bai kiman Allah subhanahu wataala fir'auna ya rinka shige mutane kurin dan gudun wannan gudun mulki Allah dai ya gwada mai daidai wuce wannan abin da yake tabanna sai Allah ya sa irin da shige mutane sai Allah ya sa musan da zai zama to dalilin gushe mulki ne sai aka ba fir'auna iko aka ba shi dole wannan da a gidan shi zai rena an ce wa musa wata na tsoro allah ya kai shi hannun matar fir'auna uwar gida masoyiya ga fir'auna kuma ta hana a taɓa wannan yaro Allah ya sa musu son wannan shaidar da wata da alaka Muhammad Aminu na sa maka na sa soyayya wannan Allah ya sa musa wata abu dole ka shi dole ka musa dole ka musa dole ka dole ka shi saka da shi wa alaka da alaka Muhammad Aminu Allah ce mun je wa soyayya ta musamman da goyon Fir'auna bai ta sa Musa yanzu Fir'auna Musa uwan Musa Allah har Musa shan nono na ko kowa aka buga aka buga Musa shan nono da aka yi amene kuma da masu ta kuma ta koren maza lokacin da Allah ya ce mata ki saka wannan tsari ki ki ba wani za mu yi miki zai zama tun kada ta bai shara dai ƙarshe zai dogara ga Allah ta sa wani ɗan a cikin ruwa da kake a za a ƙaunar Allah wannan da tun da bai kama nuna kowa ɗan uwan musa alaihi salam ta yi tana tana neman inda ɗan yake ɗan wata yake ta yi zaton kayan musa a hannun ƴan gidan fir'auna mu suke nema kuma suna neman jigiya mai shayar da wannan yawon yanzu haka nan fir'auna da ƴan gidan fir'auna hankali ya tashi ana so ne yaro kuma ya tsara kugaki ya tsara kugaki kuka ya kugaki hankali ya tashi dole a nemi shayarwa an kawo ta ce zan kawo ko ta mace iyaye wanda da mutu ya kama hikiman Allah ana kawo da uwar Musa kada ku yi rubi shiru ya rusu ba kuka yanzu mai saura ya kwantara ya kwantara za ta uwar Musa kuma da ta yi ɗan da gidanta Allah nan alƙawarin da mata za ta na na radu da ku idan musulun za mu yi miki da shakka da kyauta ina na radu idan ku idan musulun za mu yi miki shi kuma dan wannan zai zama zuwa zan Allah alƙawarin Allah kenan an mai zama tsanta kuma an yi kwantara ana biyan sa ta zama ɗarga ta gidan fir'auna a shaka a wata musa ɗarga ta gidan fir'auna fir'auna ke biyan kuɗin nonon musa kuma abu kudu ne na musa musa ɗan gata ta tattara da kan shi ya tattari bala da mutu shi shi ya gashi ne miki na ko ta kan allah gashi ma allah ta kan shi ya tattari mutu shi ga ajalin shi da kan shi ya tattara lahiya dau wani musa ɗan an gata ma bai taɓuwa ma ɗan gata ne ma gare fir'auna ɗan gata ne da ci da sha da ko fir'auna ke yi kuma zai ga yadda ake akwai gajiya dan Allah shi dan Allah shi mun haka dan mu gwada wa fir'auna da haman da rundunarsu abin da musulmi ba mai hadawa dole kan da kai idan Allah shi da wani bai yi da Allah ya cikin da zaka lalle da mun haka cikin lamarin fir'auna Musa akwai kware abin lura da mai tsoron Allah Allah saboda ba tsoron shi ci gaba da أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
التي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها التي شو متعلي da kuke inkarin tashin kiyawa abu ne da wani bai ruwa kaza kaza kaza aka tambaye ku da masa imani a an tun a shaddu halakar halin sama da ku da sama wani kashin wa ɗan wahala cikin girma da wani Allah ya sama bana Allah ya shi ke sama to mahalicin sammai da kasai gaba daya burga mamaki ko inkarin tare mutum ba mutuwa karamin ruwa mutum karamin abu Allah ce shi ne rafa a sauka sawa Allah shi daga rihin sama ya daidaita sama rihi bakwai wa aka tashe lailaha wa aka da duhaha Allah ya wata wannan tsari aka yi duhun dare aka yi lokacin sahiya a ga haske a ga duhu dare duk wannan Allah ne wannan suka tsara yace wal arda ba'da zalika dahaha kuma kasa bayan kusan mai bayan can baya sama an mata aiki an wa kasa aiki biyu kasa aka fara halitta aka yi sama aka medo kasa aka mata aikin shibkoki da ruwa da wani aiki na biyu duk wannan wala ta maka wai ba wani abu ne na wala ba haka tsari ne haka Allah ya tsara ba dan girman aikin ba eh Allah ya yi sama ya yi ƙasa ya yi sama kuma ƙasa aka maka aiki bayan halittun da aka maka aiki na itace da ruwaye da duk abin da ka cikin arziki aka maka aiki na biyu ya ce wal arda ba'da zalika da ha bayan mu halitta an tsare halitta sama bayan da aka wa ƙasa aka wana aka shuma da ƙasa me an ce dawo ki kaza shi ne akara da mina ma'a ma'a da haihuwa ya kasan da zai cewa wani shi ta haihu a rai wannan shimula aka sa mata ruwa da makiyaya da duwatsu wani jibala arsaha duwatsu su ne matsayin fike wanda suka tokare duniya kamar zama aka ce aka ce jigo wannan a masu ilimin abin da jikin suke cewa dai tabbas dutse cewa daga aka gaba ya shigo kamar zaman turke ne da ƙasa ta in Allah ta ce an tabi da ku don kanta rawa to Allah shi ne sanya ma ƙasa wannan turaku don su kashe ƙasa duk wannan abin da Allah shi ya ma ƙasa na kayan da ruwa da makiyaya abin shibka iri-iri ya ce mata'an da kun wani al'adu duk wannan allah yi ku mutane dalil da su don ku sha ruwa ku ci ni'imomi na da iri-iri kuma dabbobin kuma dabbobin su ci sha ku yanka ku ci duk dai ƙashe ne wani ni'imomi na allah wa mutane ku ne masu amfana da wani ababe mata Allah ku wani al'adu duk wani ababen don jin daɗin ku da ku da dabbobin ku Allah ce me ya ƙarshe fa idza ja'ati dhammatul kubara yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a
Allah ce فإذا جاءت الطامة الكبرى wannan zaman ƙare magana rayuwar duniya Allah ya ba ku ni'imomi iri-iri wanda kuma ku ya zama ku tambaya kansu sai Allah ya ce faɗi da ji a tsamatul kubra idan babban musiba ta zo shi ne kiyama kiyama ke babban musiba yau mai tazakkaru insanu masa mutum zai tuna abin ma da ya manci yanzu duk abin da ya wakana gashi nan a aikace gashi nan a gaban shi duk abin da kawunan makamanci shi rizin da mamaki me yasa ma ne hadar kitab la yabdu sarira wala kabira illa asa wajin ma'amil hadira wala bil marbuta ahad mutum da zai da mamaki ma ne hadar kitab me sai wannan dai komi kaɗan da yawa komi ya rubuta ce ba a abin gaban babu babu rama komi ba barni komi ya rubuta eh kenan duk abin da ya aikata gashi na a gaba وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى
وبرزت الجحيم لمن يرى الله يتي za a hudo da jahim wuta da duk miga ta a fili gaban kowa eh za ka ce gobe kiyama يؤتى بجهنم مع سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يدورون رواه مسلم أنا صلى الله عليه وسلم يا ما زأزو دوتا هي دي قررا الوقت ذاتي وانا بودا انت بودا كتبت عبرا هو هدو هنا أنت هتر من الله لا يسنقر هنا أوروسكي كاتي ذات هديتا yace za a zo da wuta da za a zo da wuta da nabi sallama da linzami 70 gare mu ruwa musulmi linzami dubu saba'in a cikin wuta kaga da wuta ke nan halitta ce Allah ita ya ta matsayin halitta za ta bayyana hilin kiyawa a matsayin halitta ya ce mala'ika dubu saba'in ya ce linzami dubu saba'in ya ce ma a kulli zimam saba'un ɗan malakin zuruna ko linzami guda mala'ika dubu saba'in suke da shi linzami dubu saba'in ko na ɗaya mala'ika dubu saba'in sai ku kato inda ku kasa inda ku zai yi an rasa barasa ku kasa inda ku kasa nawa ne dubu saba'in ne kai mai da sayi mathematician ka buga mai sayi dubu saba'in dubu saba'in sai ba katin miliyan na kusan miliyan katin miliyan na kusan miliyan miliyar da mutum miliyan ɗari tara ku kasa ne abu kasa karamar ne ba miliyar da na kusan miliyan wani hau da ya kuli wani kuma sirki sirki amma ta za ta wata boda a zaune motsa ta gurgita kamar da shi Allah ke yarda bala'i kuma yace wa buzutul jahim da man yara za a hoto ta ga baka dimmi kallo wuta to Allah ce fa amma man tsaga fa amma man tsaga wa athara al hayata ad-dunya فإن الجحيم هي المأوى Allah ta fama mafara to duk wanda ya shishiki ya wuce gona da iri wa asarar hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya a kan ta lahira fa inna da jahima fiye da ma'awa kowaye ba gado ba kabila ba gari ba wani ne ta fa amma matsara kowane ka wuce gona da iri ka zaɓi rayuwar duniya to fa inna da jahima ke da ba'a jahima ce makoma kowane ba ruwan allah don kana koyon wayo koyon na tinyawo a kan da wurin cikin ba cikin ne tinyawo da wurin cikin ta allah ya tana hin shiga aljanna eh ni ba ne akwai kisa ake da mara kan gado wai akwai wasu mamu da suka je maka ko akwai zaka suna ka saka babban bala'i ya kuka cikin kaba ya ce ce ai su ne kakallin su ga wannan kaza su wannan ba a zama zama su yan mutane ko su suke suke cikin daura gobe wannan zaka ne ya ce yawa babu a duniya wannan in ba a bilisi ba duk duniya in ba a bilisi ba babu wata kabila ko jinsi da ta ce mutane sai dai aikin su aikin su ke sa su wuta ko aljanna ba ruwan Allah da jinsi da ya hude da ya yawo in yi musulun da imani suna aljanna yau ne imani wannan jinsi ne umar mai wani ya wuce abu suka suka sun wuce amma duni ne wani yawon inda ba iblis ba iblis kaɗai lawari iblis kaɗai bani sauran su wasu bani sauran aljanna bani sauran ɗaya sauran ɗaya suna shiga aljanna suna ana ala bisa ga wuta bisa kusa ba ala amma dai shi iblis kaɗai na lawari na haka ne kusa ku ba ka wani ku ba shi kudin tsoron Allah kullu ko ku gaban abu ko kalin kudin tsoron Allah kullu kenan maganar cewa Allah ce duk wanda ya shi in wane ne ya bara duniya to dan wutar jahimi dan wuta ne shi ba kuma shi yace wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى kun so kenan kun kala biyu ne wanda ya shigi ya zaba rayuwar duniya jahim wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa amma lakin wanda ya ji tsoron tsayawa a gaban Allah gobe kiyama kaga nan kiran wanda ya kare dokokin Allah iya tsoron kai tsaye a gaban Allah Allah ka mishi da laifi na yi bai yi ba na bari bai bari ba shi wanda ya tsoron tsayawa a gaban ubangiji ya ce wani hannunsa an da hawa sai hana shi abin da zai ci kuma shi da bi'a ta rai ta yi san amuri a yi shagali an gabar da to amma na ga zamu yaki kana kira ta yaki da zuciya aiki bin imani dole ne ka yi kida an ce mutum ya da halin mujahada a kunan nasa na yin wace mujahada farko ɗan adam da imani in dai kana fama kana son zuwa misali kana kiyawa kana son aikin banza kana kiyawa wallahi ta waye gari kai ma masu awa shan mara da hikima ke cewa annan su kattifi da irjin yin shabba ala hukun rai wani mutum yin matsani zuciya kamar karamin yaro ne da shan nuni yanzu yaro karamin ya bar shan nuni zai zama kawo cikin iya zama zama shan nuni amma ɗan shekara ɗaya biya ka ce in yi zo mama nuni a ture shi in yi zo a ture shi iya zo ana shi wala gobe kan ce zo da shi ta ce zo bai shi ya ƙare da shi ko ta ce ya zo shabe shi ya ƙare da shi a kaga amara ne da wahala ya zo ya kuka ma a maida shi ya zawa a maida shi ya ita ma zuciya haka ce tana son ɓallon ka'ai a hana ta aiki ta kai waye gari ba ka so ba sun ba ka sha'awa ke ta zuciya tana buƙatar a yaki da ita a hana ta abin da yake tana su ba kyau ka'ai an kuwa na wahala ne ba da ba ta su haka ma a daure ba ta san a yi a daure cikin dare a tashi na kiyamu dana ko ta minti goma ko ta tashi ka yi da bacin da ɗaukar kone bacin da ake komi kakai bacin da ake kai dole cikin ya cikin yaƙi da zuciya ya kai yaƙi da kai da ya kamata sau tara kasala ta cikin wuta so yi bacci na so yi da kaza to dage wala kana dage wata waye gari baka da kuke ma ka sallah ko kana bata kuma ya ka tashi kayi ka to bisa ta saba haka da zuciya tana buƙatar a yi aiki da ta ya ce wa amma man hafa makamar rabi wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangiji wannan nafsa alal hawa ya na zuci abin da ke so wannan fa innal jannata hiya ma'awa wannan gidan aljanna shine makomar shi Allah kai mu Allah ce gaba yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha إلى ربك منتهاها yas'alunaka 'an as-sa'ati ayyana mursaha suna ma tambaya akan kiyama wai ina ne yaushe ne matabbatar magana kiyama yaushe za a yi ta amma ya mursa asalin a wanda ya san abin bakin ruwa teku jiragen ruwa suka zo bakin ruwa a wuri da ake wata igiya da ake wata abu ake kan hawa da ake ɗarmi jirgin ruwa ya ta ƙarshe kenan ƙarshe wurin haɗa kiɗan jirgin ruwa nan gaban nake na ta cewa ina ne ina ne ka wace matabbatar ƙarshen jirgin ruwa bakin wani ko sun sa tambaya fito da kiyama kiyama kiyama yushe ne wannan lokacin wannan kiyama ina ne a gan ku lokacin shi ma an min zikira akan ne suke mata tambayar kan bada kiyama akan ne ina ne muka mun ta kiyama lamari ne wanda Allah kaɗai ya bar maka shi ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيك إلا بغتة يسألوك أنك عفين عنها قل إنما علمها عند الله قل الله كما ما تقول الله سنة قيامة التي ثقلت في السماوات والأرض سنة قيامة يا إداري إن سمع الأخذ بارا لا تأتيكم إلا بغتة بدأت بقول كل التقطاع يقول لا تقولوني قرمتم لا تقول قرم أنا تكي تكني ba wani ya ce na shafi ina jira a alaƙar za su zo muku ne kwanan babu shi suna ma tambaya kamar kama kan tambaya ne to da ya zo kuma ilimin inda da kuma ilimin kiyama Allah kai sama kan shi shi ne kenan ila rabbika muntaha mutaka karshen sanin wani kiyama iya ga Allah fara inna ma anta munzir man yakhsha inna ma anta munzir man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
Allah ce innama anta manzuru man ya kasha kurin kai matsayin ga Muhammad kai kana galgadi ne ga mai tsoron wannan wuri amma bar su ka annahum yawma yarawna lam yalbatu illa ashiyatan aw duha za rana da kiyama in ta zo za su ga duk wannan morewa da suka yi a duniya duk wannan kai da kawai suka yi a duniya sai suka ci gaba daya kamar lokaci ne na wuni ko ko lokacin wannan duk duniya wanda ka duna kai ka gaba daya za ka ga lokacin dan gajere ne kamar wuni guda ko ko lokacin wannan haka za ka ga rayuwar ta duniya Allah kai mu da imani na ga wannan mutum ƙarshen sura kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh